قال كان الشعبي إذا جاء شيء أتقى شعبي يا كسن إذا وانا أبيان كي يشي وكان إبراهيم ويقول ويقول إبراهيم يا كسن ينا تيوا ينا تيوا قال أبو آسم أبو آسم يكي تيوا كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن أون من إبراهيم sha'abi ya yi kyan hali game da wajen ibn aun game da ibrahim duk da ya fi sai ibrahim na fa'i tambayar da zasu ba da amsa amma shi ca zai bai sani ba hadisi na 134 aka yake yawa akhbarana abdullah ibn sa'id akhbarana ahmad ibn bashir haddasana shu'ba an ja'far ibn iyas qala qultu li sa'id ibn jubair nace ma sa'id ibn jubair ma laka la taqulu fi talaqi shay'an me yasa baka cewa cikin sha'anin sakin komi cikin sha'anin saki baka tattauna mas'alar komi kala sai yake cewa ma minhu shay'un illa qad sa'altu anhu babu wani abu da ya shahi mas'alar saki sai da ya kasance na tambaya akan ta wajen malamai walakin ni akrahu an uhilla haraman an uharrima halal sai dai ni ina kin in halatta halal ko kuma in haramta halal shi yasa ban komi ko tabo hira ta ban ni idan saboda tana da rikitarwa hadisi na 135 yake cewa akhbarana abu nu'aym حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول ناجي عبد الرحمن بن ابي ليلى yana cewa لقد ادركت في هذا المسجد 20 و100 من الانصار حقيقه na gamu da cikin wannan masallacin mutum 120 daga cikin mutanen ansar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ma minhum min ahadin yuhaddisu bi hadisin babu wani ɗayansu da zai bada wani hadisi illa wadda anna akahu kafahu hadis sai ya yi gurin ina ma a ce ɗan uwan shi ya wadatar mishi gami da yin wannan bada hadisin ya yi gurin a ce ina ma wani zai bada ba ma abun ya nuha ba ne ce ku bar ni in wala yus'alu an futiya ba za a tambaye shi gami da fatawa ba illa wadda anna akahu kafahu futiya sai ya kasance ya yi gurin ina ma a ce ɗan uwan shi ya wadatar mishi gami da fatawan nan حديث ندري لثلاثين بشدة حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبي ناتم بشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم يا يكوك أي كتاوى إذا أنتم بيكو قال سيتي على الخبير وقعت أكم غني كفادو كان إذا سئل الرجل إذا أنتم بي متن قال لصاحبه سيتي ما abokin shi aftihim ba su amsa fala ya zalu hatta ya rijiyu ilal awwal ba za su gushe ba suna ta mai kike ne ta hita komo zuwa ga na farkon ba zai ko har yana tsoron ya bada amsa dan saboda gudun kai yayi kuskure cikin addinin Allah hadisi na 137 yake cewa darimi akhbarana ahmad ibn al-hajjaj qala sami'tu sufyan an ibn al-munkadir shine muhammad ibn al-munkadir kala yake cewa innal alima ya dukuli fi ma bayyana Allah wa bayyana ibadihi malami ya sani cewa dan shiga tsakani ne tsakanin Allah da bayan shi fal ya dulubu li nafsihi da makaraj to ya nemo maka shi mahuta duk abin da zaka faɗa tsakaninka da bayan Allah ka tabbata cewa ka shiga tsakaninsa da Allah ne kai wasiɗa ne to ka nemi mahutar da ko gobe kiyama ya tsaida ka ya ce wani ni nace kaza ka ce eh Allah kai kacce ga hujja kuma ga dalili in ku ƙarya ce ma ya zaka ce mishi shi ya ce hadisi na 138 akhbarana Muhammad bin Qudama yace haddathana Abu Usama an Mis'ar qala ukhrij akhraja ilayya ma'an ibnu Abdurrahman kitaban ma'an ibnu Abdurrahman ya huddo mini littafi fa halafa li billah ya rantse mini da Allah yace innahu hadda abihi yace na rantse da Allah wannan rubutun ma'aihina ne fa iza fihi qala Abdullah sai gashi a cikin rubutun yace Abdullah yana cewa wallazi la ilaha gairuhu yake ina rantsuwa da Allah da babu wani sai shi ma ra'aitu ahadan kanu ashaddu min almutanaddiin min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani mutum ba wanda yake tsanantawa ga masu wuce gona da iri kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aitu ahadan kana ashaddu alaihim min abubakar kuma ban taba ganin wanda yake su tsanani ba kamar abubakar masu zan zurfafawa cikin lamurra wanda har abin da bai sani ba sai ya faɗa wa yace wa inni la ara umar kana ashaddu khawfan alaihim aw lahum ina ganin umar ya hijin tsananin tsoro gare su masu zurfafawa gami da sauran da aka ambata hadisi na 139 ma'ana wannan masu zurfafawa su fada cikin sha'anin addinin Allah ba tare da sani ba ko kuma wuce gona da iri cikin addinin Allah abubakar da annabi da abubakar da umar duk suna tsanantawa gare su umar ya hisu ma tsanantawa akhbarana akan jan kunnen su kuma kamar yadda zan mutar da inda ma wani bulala ya bai ji mishi ciwo akhbarana abu nu'aym qala haddathana zam'at ibn salih an usman ibn hadir al-azdi qala dakhaltu ala ibn abbas na zo wajen ibn abbas fa qultu sai nace mishi ausini imin wasiya kala na'am yace to alaika bi taqwallah ina horonka da jin tsoron Allah wal istiqama kuma da tsayuwa daidai ka ji tsoron Allah ka daidaita ittabi kuma ka yi biyayya ga addini wala tabtadi kada ka kirkiro hadisi na 140 yake cewa al-Imam ad-Darimi akhbarana Makhlad ibn Malik akhbarana Nadar ibn Shumail an ibn Aw an ibn Sirin qala kanu yarawna annahu ala tariqi ma kana ala al-athari suna gani magabata da sahabbai da wanda suka biyo bayan su da saboda ibn Sirin tabi'i in yace suna ga kaza kawai sahabbai yake ni sahabbai suna ganin cewa mutum yana bisa kan hanya madaidaiciya matukar yana bisa kan hadisai matukar ya kasance mutum mai karatun hadisai ne kuma yana fahimtar su to wannan yana bisa kan hanya ta daidai yana bisa kan ɗariƙa wadda Allah maɗaukin sarki yake so don annabi shi yake bayyana addinin Allah hadisi na 141 ke cewa akhbarana Yusuf bin Musa haddasana Azhar an ibn Aun an ibn Sirin kale ke cewa ma dama alal asr fa huwa alal dariq matuƙar mutum yana bisa kan hadisai to yana bisa kan hanya mai kakkiya hadisi na 142 yake cewa akhbarana abul mugira haddathana al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi kilaba kilaba qala qala abdullah ibn mas'ud yace abdullah ibn mas'ud yake cewa ta'allamul ilma qabla an yuqbad ku nemi ilimi tun kafin a karbe shi wa qabduhu an yadhhab ahluhu kuma amshe shi shine masu shi su tahiye su yace ala ku saurara wa iyakum wa tanaddu ka shedinku da wuce gona da iri wa ta'ammuq da zurfafawa wal bid'a kuma da bid'o'i ka shedinku wa alaikum bil atiq ina horan ku da tsoho ma'ana abin da sahabbai suka kasance akan shi da annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda ya faɗa a wani hadisi sahihi hadisi na 142 duka wannan asar ne shi yasa mu tsaya ma kan bayanin wannan kinsu duka mafi yawanci in ka ga an sa an hudo asar matattararsu su ne musannaf na ibn abi sheba ko musannaf na abdurrazak as-sana'ani wanda shi ma sa'an shi ne duk inda ka ga asar mafi yawancin su makomarsu can suke hadisi na 143 yake ce haddasana Sulaiman ibn Harb wa Abu Nu'man an Hammad ibn Zaid an Ayub an Abi Kilaba qala qala ibn Mas'ud ibn Mas'ud yake ce alaikum bil ilmi qabla an yuqbad ina horan ku da neman ilimi kafin a amshe shi wa qabduhu an yuzhaba bi ashabihi kuma shine amsar shi a tahiyar da masu shi alaikum bil ilmi yace ku ina horon ku da neman ilimi wannan fa nasiha ce ta Abdullahi dan Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tananatawa akan neman ilimi yace fa inna ahadukum dan sabar dayan ku la yadri mata yuftaqaru ilayhi bi san yaushe za a bukace shi zuwa gare shi yau da gobe wata ran zaka gani kai da kake kasa kanka cikin neman ilimi suna ta ganin ka da littafi kana zuwa kana zuwa yau da gobe zata kai da a wata unguwa ko wani gari ka tafi ko wani guri rayuwa ta kai ka a ɗauke ka kai ne malamin kai za a bukata in baka tsaya kai ilimin ba kuma lokacin da kake neman shi sai kai taɓanna al'ada ta mustama da mutane ta gudana duk wanda suka gaida littafi yana zuwa ɗaukan karatu kawai zuwa gaba malam ne ko bai ɗauka ba a yanzu ma hali yanzu su ɗauke ka cewa malami ne to in baka nemi ilimin ba na kirki zaka cuci kanka dan in aka tambaye ka akan wani abu kumiya kake wancan dogo tahiyar da na ta yi safa da marwa wajen malaman kuma in ce ban sani ba ai da kumiya kawai sai ka haɗi da jahilci ya ce
a ga waɗanda yara da so nike wata nan a kewayen su da littattafai iri iri sai kan a ce ana koya ba bayan ya kasance mutum ka ɗauki littafin wani ya gan yau da bukari kana abun gakin shi gobe shi ma zallaɓowa zai ce wani koya mini to in ka baka tsaya ka yi shi da kirki ba kenan kaga an yi biyu babu ya ce fa inna ahadukum dan ɗayan ku la yadri bai san ba mata yuftaqaru ilayhi yaushe za a buƙace shi ay yuftaqaru ila ma inda yaushe za a buƙaci abin da yake wajen shi yace innakum satajiduna aqwaman kun za ku samu wasu mutane yaz'amuna annahum yad'una ila kitabillah suna raya cewa kira suke zuwa ga littafin Allah wa qad nabazuhu wara zuhurihim sun gefa shi bayan bayan su saboda rishin sani ba sa suka yi ilimin da ya kamata su yi na hakika ba zai ta ba da amsa yana ce ai kaza kaza ne amma kuma bai san ba cewa sun yi hannun riga da ayan Allah sun yi hannun riga ya ce fa alaikum bil ilmi ina horon ku da ilimi wa iyakum wa tabaddu kashe ku da kashedin ku da kirkirarwa wa iyakum wa tanaddu kashedin ku da wuce gona da iri wa iyakum wa ta'ammu kashedin ku da zurfafawa wa alaikum bil atiq ina horon ku da tsoho ma'ana tsohon abin da ake riko da shi shine mulazamatu tariqatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu lazimtar hanya ta annabi alaihi salatu wassalam da sahabban shi hadisi na 144 al-imam yake cewa akhbarana abu nu'man haddathana hammad ibn zaid haddathana yazid ibn hazim an sulaiman ibn yasar anna rajulan yuqalu lahu sabiq wani mutum ana ce mishi sabiq qadimal madina ya zo madina faja'ala sai ya fara yas'alu an mutashabihil qur'an yana ta tambaya game da mutashabih na qur'ani wanda suna da rikitarwa wajen fasara fa arsala ilaihi umar sai umar ya aika wa kada adda arajinan nakal ya tanadi wasu kirafan shi na dabino fa kala sai ce mishi man anta wane ne kai kala yace ana sabiq ni ne sabiq sunan shi ne fa akhadha umar urjunan min tilkal arajin sai umar ya dauki wannan bula da tsabge tashi ta dabinan wannan fa darabahu yake ta buga mishi wa kala yake ce mishi ana abdullahi ibn umar ni ne abdullahi dan umar faja'ala lahu darban hatta da miyar asahu ya fara yake ta bugun shi har sai da kanshi ya zubo da jini fa kala yace ya amirul mu'minin ya kai amirul muhasibuka ya isa haka kada zahaba allazi kuntu ajiru fi ra'si abinda nake ji a kaina ya tahi ya bar ni ma'ana wannan shubha da nake ji ba ba ya san abin da yake ya sha kashi hadisi na ɗari don saboda yana da gaskiya kuma ba wuce gona da iri bane don saboda sai hallaka mutane sai hudda wasu ma daga musulunci Gaskiya ne.
mutashabihat na alkur'ani idan mutum yana bin su sai ya hallaka ya hallakar da wasu hadisi na 145 akhbarana abul walid ad-dayalisi haddathana hammad ibn salma wa yazid ibn ibrahim an abdullah ibn abi mulaika an al-qasim an aisha qalat take cewa tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya karanta wannan aya cewa huwa allazi anzala alayka al-kitab Allah shine wanda ya sabko maka da littafi ya ma'aikin Allah minhu ayatu muhkamatun cikin shi akwai ayoyi wanda suke muhkamai ne wanda hukuncin su karare yake babu wani gumudi babu wani rihewa karara an san ma'anarsa an san cewa ga abin da suke nihi yace hunna ummul kitab sune mafi yawancin littafi mu'zamul kitab sune mafi yawancin ƙayoyin qur'ani kuma haka nan ne yace wa ukar mutashabihat amma wasun kuma masu wannan mutashabihat ne wanda fahimta su ba a gane ta da gaugawa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ga waɗanda suke bibiyar mutashabihat na qur'ani fahzaruhum to ku sai ku kauce musu ku guje su ku nisance su dan halakakku ne kuma dukkan wanda suka halaka yan mu'tazila ne su khawarij ne da sauransu dukkan su qur'ani suka ɗauka mutashabihat in shi suka yi ta halaka saboda shi ko an ba su fasara ma mai kyau ba zai su ce yarda da ita ba a kenan mutum ya yi kokari ya samu ilimi na hakika na tabbas kafin ya samu wani wanda zai zo ya rika zo mashi da gurbatattun abubuwa wanda ba haka ake nihi ba in baka tabbata ba ka samu ilimi na hakika duk wanda ya zo ya ce maka kaza haka ne aya Allah take nihi haka zaka dauka tunda baka karanta ba gurin malamai baka ji ba ga abin da aka ce yanzu duk wanda ya zo ce maka ga abin da take ni kawai haka nan ne bin shi zakai baka da ikon kai musu in ka yi musu to ya ne in ba haka bane hadisi na 146 al-imam ad-darimi ke ce akhbarana abdullahi ibn muhammad حدثنا حفص عن الأعمش عن شقي قال سئل عبد الله عن شيء أن تنبئ عبد الله جمي دون أو فقال سيكي تا إني لا أكره أن أهل شيئا أهل لك شيئا إني إنا جن صورة أن هل تامك وأنا أبو حرمه الله عليك وأن الله حرم تامك aw harrima ma ahallahu Allah laka ko in haramta maka abinda Allah ya halatta maka shi shi yasa nake kin baka amsa hadisi na gaba 147 akhbarana Muhammad ibn Uyayna an Abi Ishaq al-Fazari an ibn Aun an ibn Sirin an Humayd ibn Abdurrahman kala yake cewa li an aruddahu bi ayya yace in maida shi da jahilci ahabbu ilayya kamar yadda annabi ke cewa fa inna ma shifa wal ayyi su'al al'ayi shi ne jahilci ya ce a habbu ilayya shi yi soyuwa gare ni mina a takallafa ma la alam gami da in jibici abin da ban da ilimi a kan shi ka zo in ce maka ban sani ba ka je ka faɗi gari cewa ni jahili ne na yi amsar haka nan da ka koma in baka amsar da ba ita ba abin da ban da sani hadisi na 148 yake cewa akhbarana abdullahi ibn salih haddathani lais أخبرني ابن أجلان أن نافي مولى عبد الله أن سبيغا العراقي سبيغ متن العراق وان كان وان دي غباتا جعل يسأل يا فارا yana tambaya an ashiya game da wasu abubuwa min alqur'ani game da qur'ani fi ajnad almuslimin cikin wannan sozawa na musulmai jam'i ne na junt hatta kadima misr har sai ma'ana mayaka sun tafi can wajen su na musulmi sai rika geho musu mutashabihat na qur'ani me Allah yake nihi abubuwan da suka zo malamai sun ce da daga ciki abin da ya zo ma abdullahi bin umar su wa zariyati zarwa da sauransu me ake nufi hakikanin lamari da su nan saboda akwai sabani na malamai mai yawa akan me ake nufi da su so mursalati urfan da sauransu hatta karima misra sai da ya zo masar fa ba'asa bihi amr ibn al-as ila umar ibn al-khattab sai amr ibn al-as ya tura shi zuwa goma dan khattab je ka tambaye shi falan ma atahu ar-rasul bil kitab yayin da dan aikin ya zo mishi da littafi fa qara'ahu ya karanta shi fa qala sai ya ce aina ar-rajul ina mutun yake qala sai aka ce fi rahal yana masaukin shi qala umar sai umar ya ce abi sir'a yakunu zahaba leqa ka gani ya tahiye shi fatusibuka minhu uqubal muji'a uquba mai cutarwa ta same ka kai da ka zo da ka kawo shi ka ka labarin shi in ya tafi kai za a ma bulalan madadin shi fa atahu bihi sai ya huta gashi ya kawo shi ya gaya mashi haka dan saboda ya sa shi da ƙarhi ya je ya samo mashi shi fa qala umar sai umar yake ta mishi tasalu muhdasa kana tambaya ga kirkirarin abubuwa wa arsala umar irara da'ibin min jarid sai umar ya ce a kawo mishi danyen bawon dabino fa darabahu biha yake ta bugun shi da su hatta taraka zaharahu dabira har sai da ya bar bayan shi cike da kuraje summa tarakahu sannan ya bar shi hatta bara a sai da ya warke ya kwambi he da ya warke summa adalahu sannan ya koma mishi bulalan nan summa tarakahu hatta bara a sannan ya bar shi da ya warke fada abihi li yauda lahu he kira shi dan ya kara mishi bulalolin fa qala sabiq sai sabiq yake cewa in kunta turidu qatali faqatilni qatalan jamila in ka kasance kisa na kake nihi ya umar ka kashe ni kisa wanda yake mai kyau wa in kunta turidu an tudawini in kuma kana nihin ka yi mini magani faqad wallahi bara'atu ina rantsuwa da Allah na warke fa azina lahu ila ardihi sai ya mushi izini cewa ya koma garin su wa kataba ila abi musa al-ash'ari ya aika ma abu musa al-ash'ari wanda shine wakilin umar a can yace Allah yujalisuhu ahadu minal muslimin kada a samu ko ɗaya cikin musulmi sun sha inuwa ɗaya da shi fash tadda zalika ala rajul wannan abun yayi ma mutunan nan tsanani fa kataba abu musa sai abu musa ya rubuto ma umar ila umar zuwa umar an kar hasunat taubatuhu cewa wannan mutunan ya tuba kuma tuba shi ta yi kyau fa kataba umar sai umar ya rubuta cewa ne izalil na cewa kai izini ga mutane bi mujalasati su zamna da shi kenan wannan an mishi ya samu horo na shirki gobe bai koma ba irin wannan mummunar abun hadisi na 149 akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus wannan su ne shugabanni wanda suke tsayuwa da ba ma littafin Allah kariya ko sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam kariya duk an samu wani dan kawo shubuha wanda zai kawo mai tada hankula cikin addini ta kawo wasu abubuwa wanda babu su a addini to wajibin hukuma ne ta rike shi ta yi maganin shi in yana da hujjoji a gama shi da malamai su tattauna in bai da hujjoji an ga tsaurin kai ne kuma wannan hukuma su ba da damar a yi hukunci da kan shi gashi umar shine ya ɗabbaka a nan أخبرنا عبد أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت آمرا يتي ناجي آمر يقول ينا تيا استفتى رجل أبي بن كعب ناجي ونمتن يعني يوم فتواغ أبي بن كعب فقال سيكي يا أبا المنذر يا كي أبو أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا مي كيكي فدات كن شأن كذا كذا قال سيكي يا بني يا كي دانا أكان الذي سألتني عنه wannan da kake tambaya ta ya kasi ce ya faru abin kala la sai ce a'a bai faru ba kala sai ce amma la tunda bai kasance ba fa'ajilni to ka bani ajali hatta ya kuna abin in ya kasance mana ba ni lokacin zuwa gaba in abin ya kasance fa nu alija anfusana hatta nu kubiraka sai mu ba kanmu wahala in ya so ko mu baka labarin abu yana in ya faru sai mu yi bincike mu baka amsa amma yanzu ka sha hawan mulahiya hadisi na 150 akhbarana yahya ibn hammad akhbarana abu awana yace fa akhbarana an firas an amir an masruk kala kuntu amshi ma a ubay ibn ka'ab na kasance ina tahiya tare da ubay ibn ka'ab fa kala fatan sai wani sarmayi yace ma taqulu ya amma ni kake faɗa ya kai amina fi kaza wa kaza akan kaza da kaza kala sai yake cewa ya bun ya bun akhi ya kai dan dan uwana akana haza wannan abin da kake tambaya ya kasance kala la yace a'a yace fa afina hatta yakunu to ka ba mu lahiya har ya kasance ne mu baka amsa حديث ندري ده همسن ده ديك تيا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال يك تيا كان إبراهيم إذا سئل عن شيء إبراهيم النخعي يا كسن إن أن تنبيش جمي ده وانا أبو لم يجب فيه بي بعد أمسى قريش إلا جواب الذي سئل عنه سي أمسى ده أك تنبيش جمي ده وانا أبو أبن ده أك تنبيش bai wuce gona da iri ya wuce zurfafa bayani har yayi ƙarya yana tsayawa daidai abin da ka tambaye shi kaza halaka ne ko haram ne ko haram ne ya tsaka maka dalili ya tsaya anan bai tsaya dogon bayani kuma wannan dan saboda kauce ma bai sha ci karo da halin annabi ba cewa annabi an tambaye shi yana ba da amsa sama da abin da aka tambaye shi mun gani a bukhari a sunan abi dawud kai an tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ulbahar game da ruwan teku yace ruwan shi mai kyau ne kuma mushin shi halaka ne hillu mai tatuna annabi ya ba da amsa sama da abin da aka tambaye shi dan annabi mai ba da amsa ne da hakika shi kuma wannan yana gudun afka ma kuskure ne shi yasa yake takaitawa akan abin da aka tambaye shi bai karawa kuma ibrahim an-nakhai halin shi ne bayya kokarin bayyana cewa shi ya san wani abu a matsayin shi na babban malami na wancan lokacin babu kamar shi amma idan zai shiga cikin gari zai yi tahiyar shi sai ya sa ƙananan kaya na samari don kan ma a gane cewa malam wane ne a girmama shi ƙananan kaya ke sa na matasa ya rika yawo da su don ka a kira shi ma da malami ibrahim an-nakhai kuma gashi da ilimi hadisi na 152 akhbarana husayn ibn al-mansur yace haddathana al-husayn ibn walid an wahib an hisham an muhammad ibn sirin annahu kana la yuti fil farji bi shay'in fihi khilaf ya kasance bai bada amsa cikin sha'anin farji gami da abin da duk akwai saɓani a cikin shi ma'ana cikin sha'anin aure ko saki ko kome duk mas'alar da ta zama da saɓani an tab saɓanin malamai cewa zai ban sani ba don gudun kai ya halitta abin da Allah ya haramta ya gama a ita zaman arme a ita zaman zina da sunan shi kuma da fatawar shi gudun wannan yake حديث ندري ده همسن ده أكو أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلط بن راشد قال yake cewa sa'altu tawusan na tambaye tawus an mas'ala game da mas'ala fa qala li sai ce mini kana haza wannan ya kasance qultu nace mishi na'am eh haka ne ya kasance qala sai ce Allahu kana rantsu ina gama ka da Allah wannan abin ya kasance qultu sai nace Allahu nace eh haka ne ina rantsuwa da Allah ya kasance sun maƙala sai ce inna sahabana lalle sahabbun mutanen mu akhbaruna sun ba mu labari an mu'azu bin jabal game da mu'azu bin jabal kala yana cewa kafin ya bashi amsa ne ke bashi wannan nasiha da yake tambaye shi yace ya ayyuhan nas ya ku mutane la ta'jalu bil bala'i kada ku yi gaugawa bala'i qabla nuzuli kafin sabkowar shi fa yazhabu bikum ha huna wa ha huna ya tahida ku nan da nan fa innakum in ta saboda abinda bai faru ba wani abu na sharri in kan neme shi kuma sai ya sabko wanda wannan ya tabbata a gare mu mun gani sahabin annabi alaihi salatu wassalam wanda ya je ki tambaya ɗayan mai tar da matar shi ya koma gida ya tar da ta tana lalata da wani shin zai ne je nemo shaidu ko kuma saboda zuciya shi ba ta bari ba ya bari kuma ana lalata kuma ya tafi nemo shaidu ko kuma ya kashe wannan mutumin kuma a kashe shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shuru sai Allah ya sabko ayoyin da ke cikin suratul nur mutumin nan abin bai faru ba yana komawa gida kuma ya tar da iyalan shi haka nan ya komo yake cewa wannan abin da na tambaya ya ma'aikin Allah ya faru a kaina sai annabi sallallahu alaihi ya kira shi suka yi li'ani yake ce mishi fa innakum in ta'jalu bil bala'i lalle kun kun gaugauto da zawa bala'i qabla nuzulihi kahin sabkowar shi lan yanfakkal muslimuna musulmi ba za su gushe ba an ya kuna fihim ya kasance a cikin su man iza su ila wanda idan an tambaye shi saddada zai hudu daidai wa iza kala idan ya faɗi magana wufuka sai an mishi muwafaka Allah mishi dace ma'ana in kun kyale ha abun ya faru to Allah zai kadarta wanda in kun tambaye shi zai baku amsa amma in tambaya ce ta kawo abun bai faru ba sai Allah ya bar ku da shirman kudin da abun bai faru ba hadisi na 154 haddasana Bishr bin al-Hakam haddasana Abdul Aziz bin Muhammad an Amr bin Maimun an abihi an ibn Abbas kala yake cewa sa'altuhu ar-rajul na tambaye shi game da mutum adarakahu ramadana ramadan guda biyu suka tarro shi ma'ana ana bin shi ramuwar ramadan bai rama ba har wani ya tarro shi kenan ya hada biyu kala sai ce a yakunu aula mai kun ce wannan akana wannan in ya kasance ko bai kasance ba tambayar nan da kake mini kala yace lam yakun ba da yace a har yanzu abin bai kasance ba tambaya ce dai nake fa kala sai ce mishi utruk baliyatahu ka bar bala'in ka hatta tanzil har sai ya sabka kala sai ce fadalasna lahu rajulun sai muka mishi tadlisin wani mutum faƙala ya ce kada kana ya kasance muka je da wani mutum waje muka ce zo ka ce kai abin ya faru da kai don ya ba mu amsa suka yi tadalisi da wannan mutum ya ce kada kana ya kasance ce yutsi mu anil awwal min huma salasina miskinan azumin wancan na farko ya ciyar da miskini talatin da kulli yawan miskini ga kowane wuni miskini guda wannan hujjin malikiya kenan da suke cewa wanda ya yi sakaki da sa ramuwar ramadan in ya bari har wani ramadan ya tardo shi eh tadakhala alaihi ramadan akhar sai ya bada ciyarwa a kullun ya bada ciyarwa wannan yana daga cikin hujjaj din su amma sauran malamai ba su tai akan haka ba kuma hujjojin malaman sun yi daidai don saboda asali shine al'asulu shine bara'atu zimma asali zimman musulmi a kubuce take babu nasi kawai sun kashe ne don kiyasin cewa don saboda mutumin ya yi sakaki a horar da shi gobe kai ya ƙara to wannan sai malamai suka ce ba za a dogara da wannan ba a azama mutum nauyin da Allah bai azama shi ba hadisi na 155 akhbarana abdullah ibn imran haddathana ishaq ibn suleiman haddathana al-umari kuma irin wannan duk mutum ya ji ana bayanin su malamai suna bayanin cewa malamai su malik sun tahi a kaza su shafi sun tahi a kaza su wala sun tahi a kaza kuma mafi inganci shine kaza kafa ka sa cewa wannan mai baka amsa shine ya faɗa maganganu ne da malamai suka zo bayan su sun dawwana su sun yi tsaye kamar al'ausar da muku bayani na ibn al-munzir mujallar goma sha hudu a wani ɗaba a goma sha uku dukkan shi wannan ta- fatawoyi ne na malaman fikihu da suka gabace shi kuma a haɗe kuma da bayanin cewa na wani shine daidai na suwani kuskure ne kuma ga dalili ga hujjoji kan mutum ya yi mamakin cewa kamar suwani zai su cewa su malik sun yi kuskure ko su ahmad fatawarsu ba ta yi daidai ba a shikin ma a rubuce yake a can cikin littattafan magabatan ba na yanzu ba ma wanda suke da su alimamu tahawi allah ji kanshi da gafara manya-manyan littattafai wanda su suke kula da irin wannan abubuwa an ubaid an ubaid ibn jurayj qala kuntu ajlisu bi makka na kasance ina zama a makka ila ibn umar zuwa ga dan umar yawman wata rana wa ila ibn abbas yawman zuwa ga ibn abbas kuma wata rana fama ya kulu bai kasance fama ya kulu bin umar dan umar bai faɗa fi ma yusalu gami da abin da ake tambaye shi la ilma li abin da yake faɗa cewa ban sani ba aksar min ma yufti bihi yahi abin da yake bada amsa akan shi kenan abin da za a tambaye shi wanda zai ce ban sani ba yahi yawa hadisi na 156 akhbarana muhammad bin yusuf an sufyan an al-amash an abi wa'il qala yake cewa qala abdullahi ta'allamu ku nemi ilimi fa inna ahadakum dan saboda ɗayan ku la yadri bai sani wa mata yuhtallu ilayhi yaushe za a buƙaci zuwa gare shi baka sani ba yau gobe zai kasance kai ne za a buƙata cewa wani ka ba mu amsa kan kaza wani kai za a tambaya akan kaza to matukar baka tsaya kai ilimin ba sai zamana kana ba da amsa da kama kama wanda kuma ba haka ake so ba babul futiya wa ma fihi min shidda baban ba da fatawa da ma abin da ya zo cikin ta na tsanani duka da su da wancan duk tahiyar su ɗaya ne hadisi na 157 yake cewa akhbarana ibrahim ibn musa haddasa ibn mubarak an sa'id ibn abi ayub an ubaidullah ibn abi ja'far qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajra'ukum ala al-fitya mafi tsaurin kanku wajen bada fatawa ajra'ukum ala an-nar gobe yafi kowa tsaurin hada wuta yadda duk wanda amsa da ta tambaya da ta zo kawai yana da amsa ya bada ta yana tsaurin ba tsaurin kai tsaurin ido wajen ba da fatawa to zai yi tsaurin ido wajen hada wuta haka nan wuta ma kiyama daga an tashi zuwa za su hada da farko shi zai hada me yasa ran saboda in haka nan ta kasance kurakurai da ƙarya za ta yi yawa a cikin addinin Allah wannan hadisi da al-imam ya kawo sanadin shi yana da rauni wanda jami'ul ulum wal hikam ya kawo bayanin shi al-imam ibn rajab al-hanbali na gaba akhbarana abul mugira haddathana al-auza'i an abdata bin abi lubaba an ibn abbas kala yake cewa man ahadasa ra'ayan duk wanda ya kirkiro wani ra'ayi laysa fi kitabillah wanda babu shi a littafin Allah wa lam tamdi fihi sunnatun min rasul sunnatun min rasulillah kuma wata sunna daga ma'aiki bata wuce ba akan shi lam yadri ala ma huwa minhu bai san ba ma meye matsayin shi izalaki Allah azza wa jalla idan ya gamu da Allah gobe kiyama baya san ba ma meye matsayin shi حديث ندري ده همسن ترى أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني بكر بن أمري المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبتي بفتيا دوان ده أكباش وتفتوى وتأمسى من غير ثبت باتار ده حجابا فإنما اسمه على من أفتاه ذنب شي اسمه ذنب شي يا تبت غوان ده باش فتوى wannan shine abin da yake mafi tsoratar gami da mutum da zai rika bada fatawa kuma hadisin Hassan ne ibn Majah ya kawo shi hadisi ne mai kyau duk wanda ya kasance ka bashi fatawa ba daidai ba yayi ta kuskure a cikin rayuwar shi gobe kiyama din nauyin nan Allah kai zai azama wancan bawan Allah ba ruwan shi tunda shi ya dauke ka amala ne ya da kai ya zo ya tambaye ka kai kuma ka ki tabbatarwa kau ka bashi amsa akan hakan ba tare da bincike ba tare da haƙƙaƙewa ba cikin lamarin in baka sani ba ka nemi wanda ya sani ko ka yi bincike in kana da matsayin binciken Yau.
to amma an ka kyale haka nan ka ka tsaurin ido ka ba da amsa ta hallaka mutum to lahin ba Allah ba zai azama shi mutum da shi yayi abin da Allah ya azama shi Allah ya ce mishi fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai idan ba ku da sani kuma yayi tambaye kenan ya sabke wajibin shi ya sabke wajibin shi in ka badda shi kuma zunubin yana bisa kanka أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا يؤمى عليها duk wanda ya bada fatawa da wata fatawar da za a makabtar da mutane a kanta fa ismuha alaihi duk zunubin su akan shi kuma wannan haka ne hadisi yana da sanadin shi mai kyau yana cikin jami'u bayani ilmi wa fadli da al-faqih wal mutafaqi na al-khatib al-baghdadi ina ganin zan mutaddaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu da shi na kuskure Allah mana damara to babu mai tambaya da ke da ɗan sauran lokaci